بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in sha Allah za mu ɗora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu fatir karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta takwas mun ɗauko bayani daga faɗin Allah maɗaukakin sarki falata gurrannakum alhayatud duniya wala ya gurrannakum billahi algarur Allah ya ce karku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku Allah ya ce karku bari shedan mai ruɗarwa ya ruɗe ku mun yi takaitaccen bayani game da tarko hanyar rudi da duniya take rudar waɗansu daga cikin bayin Allah da kuma hanya da shedan yake rudar waɗansu daga cikin bayin Allah Allah ya ce shedan makiyinku ne mabayyane ma'ana makiyinku ne na gaske fattakizuhu aduwa Allah ce to ku rike shi abokin gaba da gaske innama ya da'u hisbahu li yakunu min ashabi sa'ir Allah ya ce iyaka yana kirar jama'arsa ne don kawai su zama yan wuta da'awarsa zuwa wuta ne duk wanda ya amsa mishi annabi ya ce wuta zai jefa shi Allah ya tsare mu to yau za mu tashi a farkon aya ta tara Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce
والله أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه, فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور
Allah maɗaukakin sarki ya ce wallahu lazi arsalar riyaha Allah shine yake turo da iska fatuthiru sahaban wannan iskan Allah ce sai ta je ta motsa girgije ta kada hadiri fasuqnahu ila baladin mayyitin Allah yace wannan hadiri sai mu kado shi mu koro shi zuwa ga gari da yake matacce ƙasa da take matacciya waje da yake bushashe Allah yace fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha to sai mu rayar da wannan ƙasan bayan mutuwarta Allah ya ce da wannan ruwa da muka zubar a wannan wajen jama'a mun fahimta yadda muke zaune yanzu a daidai wannan lokaci inda za ka je ka shuke gonarka to ƙarshe ka yi asaran irinka saboda ƙasar a ƙeƙashe take a bushe take a mace take idan Allah ya tashi rayar da ita sai ya saukar da ruwa ruwa yana taba ƙasa sai ta farfado ruwa yana zuba a kanta sai ta farfado fa'ahayayna bihil arda ba da mautiya Allah ya ce sai mu rayar da ƙasa da wannan ruwa da muka saukar daga sama bayan mutuwarta Allah ce kazalika nushur Allah ce to haka ta da ku zai kasance baki daya ba za a yi tashin alkiyama ba Allah ce yadda kaga ƙasa ta bushe idan yanzu ka je ka shuka amfaninka ba zai fito ba idan aka saukar da ruwa Allah ya ce ruwan na dukan ƙasa ƙasan sai ta farfado yanzu duk iri da yake cikinta sai ya taso Allah ya ce haka zan ta da ku ranar tashin alkiyama Allah ya ce haka zan ta da ku kaga dai magana yana ta maimaituwa akan maganan tashi magana yana ta maimaituwa akan maganan tashi malam wallahi Allah ya mana gata kuma ya ba mu dama yau rayuwar da muke cikin nan dama ce ko ba dama ba ce wadda yanzu aka je aka bisne shi a kabari shi nashi ta ƙare kawai zai jira hisabi ne da sakamakon aikin da ya yi amma kai kana da dama yau duk saɓon allahnka kana da dama yau duk ka tuba in ka tuba kuma allah zai yafe ma dama ce ko ba dama ba ce Allah ya ce wa man yaksib qati'atan aw ithman duk wanda ya je ya aikata wani mummunan aiki ko ya aikata sabon Allah thumma yastaghfirullah sannan sai ya nemi gafaran Allah yajidillah gafurar rahima Allah ya ce zai hadu da Allah ya yafe komai da komai dama ce kaga waɗannan ayoyi da muke karantawa dama ce Allah ya ce yadda kaga ka fahimci yadda ruwan sama yake rayar da ƙasa idan Allah ya zubar da ruwa a bayan ƙasa Allah ya ce to haka kuma duk za a ta da kura nan alkiyama za a tashi ko ba za a tashi ba shi yasa a suratu suratul fusilat yace wa min ayatihi Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah dalilai da suke nuna Allah shine Allah shi ya cancanta a bauta mishi shi kadai ba abokin tarayya annaka taral arda khashi'atan Allah ya ce kakan ga ƙasa ta bushe ta kekashe fa idza anzalna alaiha alma Allah ce da zaran mun saukar da ruwa akan wannan ƙasar ihtazzat Allah ce sai ta ɗan motsa wa rabat Allah ce sai kaga tana kumbura ta yi rai kenan ta farfado fa'iza an zalna halma Allah ce da zaran mun saukar da ruwa akan wannan ƙasan ihitazzat Allah ce ƙasar sai ta motsa sai kaga tana tsatsagewa tana fashewa wa rabat tana kumbura Allah ce innal ladhi ahyaha wadda ya rayar da wannan ƙasar ta farfado lamuhil mauta Allah ce wallahi zai rayar da matattu zai iya ko ba zai iya ba innahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai fa idza anzalna alaiha alma'a hatazzat wa rabat a suratul hajj yace wa ambatat min kulli zawjin bahij Allah ce muna saukar da ruwa a bayan ƙasa sai kaga tana motsawa wajen motsawan ne zaka ga tana tsatsagewa wa rabat Allah ce ta kumbura wa ambatat min kulli zaujin bahij Allah ce sai kaga tana fitar da dukkan nau'in shuke-shuke masu ban sha'awa to Allah yana da tabbatar mana da cewa akwai tashi akwai tashi za mu kwanta za mu tashi Allah ya ce, ka zalikan nushur, Allah ya ce, kamar haka Allah zai ta da bayi baki ɗayansu a ranar alkiyama. Ka san ko jarrabawa ne aka ce maka akwai jarrabawa gobe, ai gaya maka ake ka shirya. To Allah ya ce za a tashi, to labarin za a tashi, labari ne kawai mu ji mu wuce, ai labari ne mu shirya. Malam, wallahi ka shirya mu haɗuwa da Allah. ka shirya mu haɗuwa da Allah. Kar ka yi jinkiri kar ka ɓata lokaci ka yi shirin haɗuwa da Allah ka yi shirin haɗuwa da Allah za a haɗu ko ba da a haɗu ba za a haɗu ka yi shiri na haɗuwa da Allah yana daga cikin shiri da za ka yi na haɗuwa da Allah shine malam karka manta dalilin da yasa Allah ya halicce ka karka manta dalilin da yasa Allah ya halicce ka shine don ka kadaita shi da bauta karka dinga manta wannan dalilin da yasa kai wani Allah ya halicce ka ya kirkiri halittar ka ya samar da kai shine don ka kadaita shi da bauta shi kadai ba abokin tarayya to a rayuwarka in kana kokarin shirin haduwa da shi to wannan manufan ta zama ita ce lamba ta ɗaya a rayuwarka karka yi wasa da addini dalilin da ya sa Allah ya halicce ka shine don ka kaɗaita Allah da bauta don ka kaɗaita Allah da bauta Allah kaɗai ake bautawa wa haƙƙun lahi alal ibadi an yi abu duhu wa la yushriku bihi shai'a hakkin Allah akan bayi shine bayi su bauta ma Allah shi kaɗai ba tare da sun yi tarayya da shi da komai ba ka bauta ma Allah shi kadai kar ka hada Allah da wani wajen bauta ba a bauta wa mala'iku ba a bauta wa annabawa ba a bauta wa manzanni ba a bautan shehunai ba a bautan waliyai Allah kadai ake bautawa duk inda ka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu har da su sayidina abubakar da umar har da kowane waliyi da shehi ko ban da shi duk inda ka ji an ce ya ayyuhan nasu kowane waliyi kowane shehi ya shiga to ba a bauta ma kowa in ba Allah ba tawakkalinka karata ya zuciyarka zuwa ga Allah shi kadai shine mai bayarwa shine mai hanawa shine abin dogaro domin tawakkali bauta ne juyar da shi ma wani Allah tarayya ne ma Allah jama'a muna ji tsoronka fatanka tsammaninka duka ibada ne karka juyar da su ma wani koma bayan Allah duk sharrin mutum ba abin da zai kulla ya ci maka in ba da izinin Allah ba kullan yusibana illa ma kataballahu lana duk abin da za a shirya Allah ya ce ba zai same ka ba sai abin da Allah ya nufi cewa zai same ka domin Allah shi ne majibancinka to tsoronka da fatanka da tsammaninka duka su koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki domin dukansu ibada ne jama'a muna ji? kaɗaita Allah da bauta ka riƙe tauhidinka ka riƙe imaninka imani yana ƙaruwa imani yana raguwa annabi ya ce imani yana tsufa yadda riga take tsufa annabi ya ce ku dinga jaddada imaninku jama'a mun fahimta kai tsaya ka tsaya akan turba ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa fahimtar magabata na kwarai karka bauɗe annabi ya ce iyakar jama'ar da za su tsira a ranar alkiyama su ne wadda suka tsaya akan abin da na tsaya a kai yau ni da sahabbaina jama'a mun fahimta karka kauce ma wannan hanya wannan ya zam shi ne manhajinka ka dage da ibada ka dage da ibada duk farilla da Allah ya ɗora a kanka ka tsaya ka tabbatar ka sauke wannan wajibi da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora a kanka ka dage da aikata sunnoni da mustahabbai duka wannan dabara ne shiri ne na haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ka kyautata mu'amalarka da bayin Allah annabi ya ce innama bu'istu li'utammima makarimal akalat an aiko ni ne na cikita kyawawan ɗabi'u karka zam mai munanan ɗabi'u karka zam mai munanan halaye wajen alaƙa da mutane mafi tsadan abin da za ka kiyaye a wajen alaƙa da mutane shine hakkokin mutane da yake tsakaninka da su hakkokin mutane hakkokin mutane da yake tsakaninka da su wani zai sayi kayan shan ruwa ya ajiye a zo a sha ruwa sai ka samu kuma leburorinsa bai biya su hakkinsu ba kaga ai ya buɗe kofa ta can ya rufe ta can a wajen mu'amala da mutane abu na farko da za ka tsare shine hakkokin mutane a kanka a cikin mutane wadda ya fi kowa hakki a kanka shine uwa da uba ka kyautata ma iyayenka iyakan kyautatawa ka kyautata ma iyayenka iyakan kyautatawa kuma ka yi haƙuri da su kan duk abinda za ka fuskanta na musgunawa daga wajensu duk yadda za su musguna maka ka musguna musu sama da haka sun yi haƙuri falata ƙulla kuma ofin Allah ce karka yadda ka yi mita wa iyayenka ka kula da iyayenka ka kyautata ma iyayenka ka girmama iyayenka ka tsare kima da darajar iyayenka kuma ka yi haƙuri da iyayenka duk wadda za ka zauna da shi a duniya in dai dan adam ne hakkinsa a kanka bai kai na iyayenka ba jama'a mun ji ka kiyaye hakkin matanka ka kiyaye hakkin 'ya'yanka don duka Allah zai tambaye ka akan su ranar alkiyama war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kowane mai gida mai kiwo ne akan iyalan gidansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma shi abin tambaya ne ranar alkiyama akan wannan kiwo da aka bashi ka tsare abubuwan da suka shafi hakkoki leburorinka ka biya su kafin guminsu ya bushe ma'aikatan da suke kasanka ka biya su hakkokinsu makwabtanka ka ba su hakkokinsu wajen mu'amala da mutane mafi girman abin da za ka tsare shine hakkin waɗanda suke da hakki a kanka karka bar wadda yake da haƙƙi a kanka ya ja maka Allah ya isa jama'a mun fahimta ka tsare hakkoki na bayin Allah da yake kanka ko baka amfanar da su ba karka cutar da su mafi munin abinda zaka je gaban Allah da shi kuma abun ya cutar da kai shine haƙƙin mutane da ka je da shi ka zalunci wancan ka zagi wancan ka ci mutuncin wancan ka walakanta wancan ka tozarta wancan ka saci kayan wancan ka zub da jinin wancan wannan matsala ce da za ta hana ka sakat a ranar alkiyama sannan duk ayyukan alkhairinka da su za a ɗauka a biya waɗannan miyagun ayyuka jama'a mun fahimta ka yi ƙoƙari musamman ɗalibin ilimi kana ustazu duk wadda za ka yi mu'amala da shi ka yi mu'amala bisa kos naka na addini domin ai kowa da kiwon da ya karbe shi kai abin da ka sani mutunci da daraja da sanin ya kamata in mutum ya maka rashin kirki kai ka mishi irin kos ɗin da kai ka iya idan ka mishi irin nashi to ya ƙware ka domin yanzu karatunsa ne ya ci ba karatunka ba mu shirya mu haɗuwa da Allah haɗuwa da Allah babban abu ne ran da za a tsayi da mutum a gaban Allah ba ƙaramar magana ba ce lokacin da za a share waje a ce a yi sahu a yi hisabi a wannan lokacin ne fa annabawa suke cewa nafsi nafsi to ka duba kai lissafin ka yayi ke a wannan lokacin saboda ka shiri ake ka kyautata mu'amalanka da bayin Allah ka kyautata alaƙarka da bayin Allah ka rike alƙur'ani da kyau ka rike istighfari da kyau ka rike tuntuntuni game da mutuwa da abin da zaka taras bayan mutuwa wannan duka na daga cikin shiri wajen haduwa da Allah Allah ya sa haɗu wannan ya zamza mu haɗu ne a fiska na haske eh wujuhun yawma idin nadira ila rabbiya nazira Allah ya ce waɗansu fiskokin a ranar alkiyama suna sheƙi suna haske Allah ya ce saboda da su ga Allah Allah ya samu ne Allah ya yafe mana laifuffukanmu to sai Allah ya ce Allah ya ce man kana yuridul izzata duk wanda yake neman ɗaukaka ya yi daraja ya zama wani falillahi izzatu jami'a Allah ya ce to ɗaukaka da daraja da izza ta Allah ce baki ɗayansa kenan ba za ka je gun mamanka ka samu ba ba za ka je gun mai gidanka ka samu ba ba za ka je ofis ka samu ba a ina ake samu wajen da'a ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man kana yuridu izzata Allah ya ce duk wanda yake son ɗaukaka yayi daraja yayi kima yayi mutunci falillahi izzatu jami'a Allah ya ce to ɗaukaka ta Allah ce shi kaɗansa banda shi ba wanda ya isa ya baka jama'a mun fahimta waɗansu sun riki waɗansu abubuwa wattakadu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza Allah ce sun riki waɗansu abubuwa abubuwan bauta koma bayan Allah wai don su samu izza Allah ce kalla Allah ce ba za ta samu ba ba za ta samu ba munafukai suka je suka yi ta ƙulle-ƙullensu suka yi ta haɗa kai da arna suka yi ta kai kawo wajen cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da musulunci Allah ce allazina yattakizuna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin allazina yattakizuna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin Allah ce waɗanda suke rikan kafirai a matsayin majibantansu masoyansu mataimakansu min dunil mu'minin koma bayan mu'minai yan uwansu Allah ya ce ayabtaguna indahumul izza Allah ya ce izza suke nema a wajen kafirai yasa suka rike su majibantansu suka bar mu'minai yan uwansu fa innal izzata lillahi jami'a Allah ce to izza ta Allah ce baki daya arne ba zai taba baka izza ba ba za ka taɓa samun izza ba shi yasa da yawa waɗanda sukan yaudaru da irin waɗannan damammaki sai su ga waɗannan damammaki kamar suna samar da izza sai a yi ta binsa a baya ana yallaɓoi yallaɓoi yallaɓoi yallaɓoi in yayi magana a yi shiru shi ya ɗauka shi ne yallaɓoi ɗin bai san kujeran da yake kai ne yallaɓoi ɗin ba sai ran da bayi kan kujeran sai ya gane ashe yallaɓoi ɗin da ake gaya mishi kujerar ce jama'a mun fahimta idan ba Allah ne ya baka izza ba ba ta inda zaka bi ka samu izza ba zai yiwu ba shi yasa abdullahi bin ubay bin salul ya taba zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuluna la in raja'na ila almadinati
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقولون الله yace suna cewa la in raja'na ila almadinati idan mun dawo madina an je wani yaki ne ana dawowa la yukhrijanna al'azz minha al'adhal mai izza na madina zai cire kaskantaccen madina shi yana jin su ne masu izza annabi sallallahu alaihi wasallam tunda su ne baki a madina su ne kaskantattu a madina sai da aka wayi gari mafi karancin musulmi a madina ya fi shi izza a madina izza ba ana samun ta bane don kai dan gari in ka ji wane yana cewa wane ba dan gari bane ba kauye ne me kai domin ci gaban garin shine abin lissafi me kai don ci gaban kasan jama'a mun fahimta wayewa shine sanin al'ummarka da kimar al'ummarka da addininka da hidima wa al'ummarka da addininka jama'a mun fahimta Allah ya ce walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minin Allah ya ce wannan munafikin bai sani ba izza ta Allah ce izza ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam izza ta mu'minai ne waɗanda suka yi imani Allah ce walakin al munafiqina la ya'lamun Allah ce munafukai ba su san haka ba ƙarshe iya waɗanda suka yi izzar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai dama Allah ce tashi ce gaba ɗaya shi yasa yu'izzu man yasha'u wa yudhillu man yasha jama'a mun fahimta don karka ɗauka akwai wata hanya da za ka bi ka je ka samu izza a sai ka gama duk abin da za ka yin sai ka zama yaron gidan ƙasƙantattun cikin mutane sai ka zama yaron gidan ƙasƙantattun cikin mutane izza ana neman ta ne a wajen Allah baka ga bokayen fir'auna ba kafin su musulunta da suka zo jefa kayan tsafe-tsafen su wa qalu bi izzati fir'auna suka ce da izzar fir'auna sai ta tafi a banza jama'a mun fahimta to izza ta Allah ce daraja kima ta Allah ce shi kadai wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim duk wanda Allah ya kaskantar da shi ya walakantar da shi Allah ce bai isa ya samu daraja ba ta kowace fuska saboda haka ana samun izza ne ta hanyar da'a wa Allah da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan sahabbai suka samu izza da wannan waɗanda suka biyo su suka samu izza sayyidina Umar yana cewa nahanu qaumun a'azzana Allah bil Islam fa idza btagaina al izza bi ghairi al Islam a zallan Allah ya ce mun samu izza ne da musulunci ya ce matukar muka ce za mu nemi izza da wani abu wajen musulunci ya ce kaskantar da mu Allah zai yi jama'a mun fahimta? haka ne matukar izzan ba za ka neme shi a gun Allah da manzon Allah ba ne sai ka gama duk kai matakin da za ka kai kana zaune wata arniya sai ta kira ka in ka zo kuma baka isa ka zauna akan kujera ba sai ka zauna a gabanta tana magana kana ma haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne to an samu izza babu izza shi kuma da ya dauka wannan layin in ya bi zai samu izza idan ka bi Allah ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaka yi izza saboda ka ana samun daraja ne lokacin da ka bi shari'a ka bi dokokin Allah ka yi da'a wa Allah ka yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce man kana yuridul izzata duk wanda yake bukatar daraja da ɗaukaka falillahi izzatu jami'a Allah ce to izza ta Allah ce gaba ɗayanta ilaihi yas'adul kalimu tayyibu zuwa ga Allah kalmomi tsarkakaka suke hauhawa in kai tilawan alkur'ani sama ake yi da shi in kai tasbihi sama ake yi da shi in kai hailala sama ake yi da shi ilaihi yas'adul kalimu tayyibu kalmomi tsarkakaka suna haurawa ne zuwa ga Allah Allah yana ina Allah yana sama annabi ya tambayi wata baiwa ce mata ke Allah yana ina ta ce yana sama annabi ya ce ku yanta ta mumina ce annabi ya ce yanzu ba za ku amince da ni ba alhalin ni aminin wadda yake sama ne wa kenan annabi ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin wadda kuke tare da su a ƙasa wadda yake sama ya ji kanku wa kenan ilahi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u shi kuma aiki mai kyau shi ke daga waɗannan kalmomi masu kyau zuwa sama da yawa cikin malamin tafsiri suka ce wal amalu salihu yarfa'u hudin nan ya'udu ilal kalimi tayyib idan mutum yayi tasbihi yayi tahmidi yayi tahlili amma baya sallah baya azumi baya zakka wannan kyawawan kalmomin da su haura sama to wal amalu salihu yarfa'u waɗannan kyawawan ayyuka su kuma su suke haurawa da waɗancan kalmomi masu kyau zuwa sama domin ka'idar Allah furuci baya aiki sai baya aiki sai da aiki a ƙasa aiki kuma baya karbuwa sai da niyya shine Allah ya ce lima taquluna ma la taf'alun don me kuke faɗan abinda ba ku aikatawa to ana bukata in an yi furuci a ga aiki jama'a mun fahimta Allah ya ce wallazina yamkuruna sayyi'ati lalle waɗanda suke ƙulla munanan makirci don ganin bayan musulunci don ganin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lahum azabun shadidi Allah ya ce suna da azaba mai tsanani wa, wa makru ulaika huwa ya bur Allah ce makircin irin waɗannan shine yake tafiya a banza don bayi da tasiri babu makirci ba makircin da kafirai ba su yi wa musulunci ba jama'a mun fahimta shi yasa da yawa da yawa waɗannan ƙungiyoyi da zaka ji a'a a kare ƙananan yara a'a a kare haƙƙin ɗan adam da yawansu faɗa suke da manufofin musulunci kawai an fake ne a bayan wani abu kuma ɓata lokacinsu suke ai musulunci tun da kaga su abu jahalin sun yi sun bashi haka da kai ka bashi tun da kaga musulunci su abu jahalin su abu lahabi sun buga da shi sun bashi malam ai haka da ka bashi haka da ka bashi to ai abun abun a dinga dubawa ne yarinya in tana karama bata kai shekara 18 ba in aka mata aure munafiki in in aka in aka mata aure me kenan in aka mata aure sai me in aka mata aure sai me in bata kai 18 ba aka mata aure sai me sai me ne in aka mata aure sai me ne nana amina mahaifiyar manzon Allah ta bar duniya tana da shekara ashirin rasuwanta ta rasu shekaranta ashirin a duniya ta bar annabi sallallahu alaihi wasallam shekaransa bakwai a duniya a shekara nawa aka mata aure ya sha uku cikin da aka yi da goyon cikin fa jama'a kun gane idan ta rasu ta rasu tana da shekara ashirin jama'a mun fahimta to a cire wata tara na ciki ka yi lissafi shekara na wata ya aure sha biyu sha biyu to duwannan abin da kake gani din ana kakkawo su ne a yaƙi manufofin musulunci suna nan da ajandas ɗinsu a ajiye su maganan gado a'a a bawa mace kaso ɗaya namiji kaso biyu wannan ai a duba ai akwai tauye hakkin yara akwai tauye hakkin me da sauransu wanda yake wannan maganan da kai yake yi ko kuma da Allah Allah ne ya ce a ba da kaso biyu wa namiji a bawa mace ɗaya ko wani malami ne ya faɗa Allah ne Allah ya ce yusikumullahu Allah na muku wasiya ku musulmai yusikumullahu fi auladikum Allah na muku wasiya game da ƴaƴanku a wajen rabon gado lizzakari mithlu hazil unsayaini kowane namiji a bashi kaso biyun na mace guda ɗaya Allah ne ya faɗa a Qur'ani shikenan ko ka gane ko baka gane ba mu mun gane kuma ko ka yadda ko baka yadda ba mu mun yadda kuma mun san amfanin hakan haka ne eh saboda ka suna nan da agendas daban-daban daban-daban daban-daban yan uwa muna tare da su a nan majalisi wata kungiya ta kiyaye hakkokin yara suka taba kawo mun gayyata zan gabatar da wata lacca akwai taron da dasu a kan fyaɗe fyaɗe ma ƙananan yara to da yake dukkan irin waɗannan da sisa na san su shi yasa ni ba za ka dinga yawan gani na a irin waɗannan tare-taren abubuwan ba idan akwai abin da ya kamata a faɗa wa al'umma to ina da majalisi zan faɗa ba sai na je wajen taron kan faɗa ba jama'a mun fahimta domin kar a zo a shirya wani abu a ƙasa a zo a ɗora ka a kai bayan sun gabatar yanzu fyaɗe ya yi yawa kaza kaza kaza muna so malam a ɗan gabatar mana da jan hankali game da fyaɗe wa ƙananan yara duk suka gama bayaninsu muna tare da yan uwa a majalisi a nan sai na ce musu toni har yanzu a karatuna na gagara bambance zina da fyaɗe domin duk inda ka ga fyaɗe zina ne haka ne ko saboda ka inda za a ma mutane wa'azi su daina zina to da su daina fyaɗe domin fyaɗe dama zina ne na ce to zan yi bayani akan fyaɗe amma ina so in faɗaɗa bayanin na ɗauko daga zina sai mu je kuma kan fyaɗe wallahi abun ya ce malam ba da su yadda ba to dama ba ba sun ɓoye wani abu bane a ƙasa na ce zan ɗauko bayanin daga zina sai mu isa kan fyaɗe sai suka ce wallahi sai ya ce malam wallahi ba da su yadda ba wato kun ga ba da su yadda a yi wazi akan zina ba a yi akan fyaɗe kaga ai zina su ba damuwansu ba ne to shi ma fyaɗen wani abu ne ɓoye behind fyaɗen da suke yi musulunci ya yadda da da fyaɗe ne ai musulunci ba ma yarinyan da aka kama ta aka mata fyaɗe ba wacce ta yadda ma ta ba da kanta in ba matarka bane ba a yadda ba to balle kuma a yi mata fyaɗe musulunci da ya hana zinan yadda ma balle na dole jama'a mun fahimta yanzu wadda addininsa ya koya mishi matar ko ta yadda ko ta girme ka a shekaru ba karamar yarinya ba ko ta yadda ku yi zinan an hana ya za a ya ce kuma ba a koya mishi na dole laifi ba ne saboda ka musulmi yana bukata a zo a mishi wazi akan fyaɗe a mishi lacca akan fyaɗe abinda addininsa ya nuna mishi yayi jama'a mun fahimta ai musulunci ba ma fyaɗe ba ko soyayya ma bai ce a yi dole ba jama'a mun fahimta to duka waɗannan abubuwa ana ɓuya ne da wata manufa ta yaƙan manufofin musulunci Allah ya sa mu dace Allah ya ce wallazina yamkuruna sayyi'at waɗanda suke ƙulla munanan makirci ma addinin musulunci lahum azabun shadid Allah ce suna da azaba mai tsanani a ranar alkiyama wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin Allah ce suna makirci Allah na musu martani akan makircinsu kuma makircin su kansu zai koma wala yahiqul makaru sayyi'u Allah ya ce duk wani mummunan makirci da za a kulla Allah ce ba zai sauka akan kowa ba sai wadda suka shirya shi sai wadda suka shirya shi saboda haka addinin musulunci ya ga kalubale daban-daban ai tun da kaga musulunci ya fita a makka ya wuce ya shiga wani gari wallahi ka san yafi karfin wani ya tare shi yafi karfin wani ya tare shi kawai in ba da ka yi ba ka ba da waje amma zai wuce zai wuce jama'a mun fahimta Allah ya samu dace Allah ya ce wa makaru ula'ika huwa yabur Allah ya ce makircin irin waɗannan miyagun mutane Allah ya ce alalace yake karewa ai alalace yake karewa akwai abin da ba a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an taba shirya kashe shi cikin dare banun nadir sun taba shirya kashe manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin anguwansu ya shiga tattaunawa da shugabanninsu akan matsala ta diyya yahudawan nan suka ga ga annabi ya shigo anguwansu kuma anguwansu ne zalla bai wuce waɗanda suke tare da shi sahabbai uku ko hudu ko biyar ba kawai sai suka fara mitin mu yi amfani da wannan damar ga muhammadu ya shigo daga shi sai mutum uku ko hudu mu murkushe al'amarin nan kawai duk abin da za a yi a yi mala'ika jibril sai zo ya gaya mishi annabi sai ce musu mu fita yana zuwa ya tara sahabbansa ya ce la'asar kar ya same ku sai a banu kuraiza a je a yi atakin ɗin anguwa ai sura take da shi su kutum da guda ita ce suratul hashim to akwai irin makircin da ba a kulla ba babu in za ka yi addini ka tsaya ka yi addini ba munahunci in kuma ba za ka yi ba ka wuce ka tafi abunka amma kulle-kulle ba zai iya tsayar ya dakatar da musulunci duk duniya in mun haɗu duk duniya mun ce bara mu yi musulunci ba Allah ce wallahi musulunci sai an yi in takfuru antum wa man fil ardi jami'an أنتم ومن في الأرض جميعا فإن
wakala musa annabi musa ya gaya wa banu isra'il in takfuru ya ce inda za ku kafirce ku banu isra'ila antum wa man fil ardi jami'an da duk mutanen duniya a ce kowa ya ce ya fasa yin musulunci fa inna allaha laganiyun anil alamin allah ce shi wadatacce ne sai an yi musulunci sai an yi musulunci allah ya datar da mu to sai allah ya ce والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير
Allah ya ce wallahu khalaqakum min turabin Allah shine ya halicce ku daga turbaya ba halittar annabi Adam alaihi salatu wassalam ba kenan thumma min nutfatin Allah ya ce sai Allah ya ci gaba da halittar ku daga mani summa ja'alakum azwaja sai kuma Allah ya sanya ku maza da mata akwai hikima a ciki ko babu akwai hikima eh a a suratul mu'minina ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم بعد ذلك لميتون
Allah ya ce walaƙadi halaƙanar insana min sulalatin min tin Allah ya ce haƙiƙa mun halicci ɗan adam daga asalin tabo ba annabi adam ba thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin Allah ya ce sai muka ci gaba da halittar ɗan adam ta hanyar maniyi da muke ajiye shi a wani ma'aji amintacce mahaifa kenan thumma khalaqana nutfata alaqatan Allah yace sai muka halicci gudan jini da wannan maniyin thumma khalaqana nutfata alaqatan sai muka halitta da wannan maniyin gudan jini sai ya rikide ya koma jini fa khalaqana alaqata mudugatan Allah yace wannan gudan jinin sai muka halicci tsoka da shi sai ya rikide sai ya koma gudan tsoka fa khalaqanal mubgata izama Allah ce sai muka halicci kasusuwa daga wannan tsokan fa kasaunal izama lahma Allah ce sai muka lullube kasusuwan da nama thumma ansha'nahu khalqan akar Allah ce sai gashi mun ta da halitta ta musamman fa tabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da zalika lamayyitun Allah ce to bayan mun gama halittar kuma sai ku mutu kaga Allah sai bai ba da wani gap tsakanin halittar da mutuwar ba saboda dama wannan lokacin kamar kyaftawan ido ne innakum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba Allah ya ce in mun gama halitta kun tashi kuma sai ku mutu to in ka gane ka gane Allah ya ce wallahu khalaqakum min turabin Allah shine ya halicce ku daga turbaya thumma min nutfatin sannan daga digon maniyi thumma ja'alakum azwaja sai kuma Allah ya halicce ku maza da mata eh ka san dakikan kafirin cewa suke ne ce ne eh eh wannan lissafin ka rasa ta ina zai kama kwakwalwa yanzu man sagir ga munan da mu da matanmu amma shi ne to da ya tashi sai ya maza da mata kuma sai ya zama rayuwar ya yi macin komai na tafiya daidai kuma fa necon ba ya yi ne dama don ku ba a kawai dai haka kawai mata aka yi su mata kuma aka yi ku maza don allah hankali zai yadda eh kai daga ganin mace ka san abokiyar rayuwar namiji ne kuma necon sai ya yi ruwa shi kuma ruwa sai aka yi gamdakatar inda ba shi da za mu mutu haka ne ko kuma shi dama ba ya yi ruwa ba ne don mu kawai dai neco ne a kawai sai aka haɗu da mu da ruwa wannan ba hauka ba ne arama ai kai daga ganin ruwa kasan an shirya shi ne daga ganin ruwa kasan an shirya shi ne to amma suka ce a neco ne kawai kasan shi neco watan kawai haka abun ko a tabi'a ne kawai haka kawai abun kawai duk yake faffaruwa na ce to ai wannan abun ko neco ne yake yi ya kamata a ware lokacin bauta ma wannan neco don ya yi kokari ko bai ba neco ya maka mata ya maka ruwan da za ka sha hauka ja hauka mana kai yanzu daga ganin wannan rayuwa da muke yi a ce maka ba tsara ta kai ba a ce maka ba tsara ta kai ba ka sha ruwa ƙoda ta karɓa ta tace ta cire duk wani dotti ta cire duk wani poison mai amfani ya bi nan ka ce wannan abun wai haka kawai ya faru kai ka ce wannan abun haka kawai ya faru waye waɗannan abubuwa Allah mu mun yadda Allah ne kuma ko baka yadda ba Allah ne kuma za ka gane Allah ne za ka gane eh. za ka gane Allah ne eh eh kasancewa suke sama ma ba sama ba ne wai tsaban nisan wajen ne kawai ake ganin kamar rumfa na ce matsiyata kasan kasan ma inda da nisa za su ce ba kasa ba ne amma ita tun da ana takawa ko da sai musu haka ne to suna nan da aƙidu na kafirci daban-daban sun buɗe fiƙoƙinsu suna so su ga bayan musulunci kuma wa ya ballahu Allah ya kifir illa an yi timma nura sai ya cika addininsa walau kari halkafirun ko kafirai ba sa so Allah ya ce wa mata hamilu min unsa Allah ce ba wata mata da za ta ɗauki ciki ta ɗauki juna biyu wala ta ba'u ko ta haihu illa bi ilmihi sai da ilimin Allah wa mata hamilu min unsa ba wata mace ba fa mace mutum ba kawai mace tinkiya ce mace saniya ce aljana ce wa mata hamilu min unsa Allah ce ba wata mace da za ta ɗau juna biyu wala ta ba'u ko kuma ta haifi abin da ke cikinta illa bi ilmihi sai da ilimin Allah inna Allah indahu ilmu sa'a
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير inna allaha indahu ilmu sa'a taqdimu ma haquhu ta'khir Allah shi kadai ya san yaushe za a yi tashin alkiyama mala'ikan da zai busa kaho a yi tashin duniya shi ma bai san yaushe za a ce ya hura ba lokacin kawai za a ce ya busa mala'ika jibril ya tambayi annabi yaushe za a yi tashin alkiyama ya ce mal mas'ulu an ha- man- mal mas'ulu an- mal mas'ulu an habi alama minas sa'il ya ce wadda ake tambayan bai fi wadda yake tambayan sanin yaushe za a yi tashin alkiyama ba kaga bai san lokacin ba mala'ika jibril ma bai sani ba inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilul gaitha sannan allah shine yake da cikakken ilimi game da saukar da ruwan sama shi yake saukar da ruwan sama shi ke da ilimi a- ba fa hasashe ba wa yunazzilul gaisa in za a yi ruwa a ina da ina da ina za a yi sannan idan za a yi a cikin garin bauchi lita nawa zai zuba su ma akan yi fokusin a faɗi adadin ruwan da za a zubar ɗin? a ne mutum idan kuma an zubar ɗin lita nawa ne zai sauka a ƙasa nawa ne za a tare a kwanuka da randuna wadda za a yi amfani da shi za a faɗa Allah ya sani ko bai sani ba to shine ma'anan shine masani game da saukar ruwan sama wa ya'lamu ma fil arham sannan Allah shine masani game da abin da ke cikin cikin mace ba wai ana magana akan namiji ko mace ba a'a namiji ko mace ko ayi skyning a gane ko ba a gane ba ai mala'ikan da Allah ya wakilta a mahaifa bayan wata hudu yakan zo ya yi rubutu da izinin Allah akan jaririn yakan ce Allah namiji ne ko mace a ce mishi namiji ne ko mace ko likita bai sani ba ai wannan mala'ikan ya sani to abinda ake nufi da waya alamu mafil arham shi yaron da yake cikin wane ne shi dan siyasa ne malami ne dan kasuwa ne dan boko ne a tiyace za a faɗi wannan za a faɗa shi wannan jaririn a ina zai primary school ɗinsa a ina zai yi islamiyya a ina zai secondary school ɗinsa wace ce matarsa ta farko duk asibiti za a faɗa Allah ya ce to ni na sani ya sani ko bai sani wa ya alamu mafil arham wa mata dari nafsun ma za ta gadan Allah ce ba wata rai da ta san me za ta aikata gobe me zai faru gobe sai Allah ko akwai da zai daga nuna ga mana abin da zai yi gobe haka ne wa mata dari nafsun bi ayi ardin ta mutu Allah ce ba kuma rai da ta san a wani gari za ta mutu Eh a bauchi za ka rasu a kano za ka rasu a ina za ka rasu Allah ce baka san a wani gari ba ne Allah ya sani ko bai sani Allah ya ce wala ta zau illa bi ilmihi kuma ba za ta haifi abin da yake cikinta ba sai da iliminsa wa ma yu'ammaru wa ma yu'ammaru min mu'ammarin ba wani wadda za a bashi nisan kwana shekaru masu yawa wala yunqasu min umrihi ko kuma a tauye a rage daga cikin shekarunsa waɗansu malamai suka ce wa ma yu'ammaru min mu'ammarin ba wadda za a bashi shekaru masu yawa wala yunqasu min umrihi kuma ba wadda za a bashi shekaru kaɗan illa fi kitab face yana rubuce a cikin littafi jama'a mun fahimta wadda yake da shekara ɗari yana rubuce waɗansu malamai suka ce ƙarin da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya alaƙantar da ƙarin shekaru ya alaƙantar da ƙarin shekaru da alaƙar sada zumunci jama'a mun fahimta waɗansu suka ce ƙarin shekarun albarkansu za a ƙara waɗansu suka ce hakika shekarun za a ƙara Allah yakan sanya wa mutum wa'adi idan ya sadar da zumunci to sai a sa mai tamanin in ya yanke zumunci a bar shi a sittin kaga ustaz sai ka ware waɗansu malamai suka ce waɗansu malamai suka ce a a shekarun akwai waɗanda su akan ba su shekaru masu yawa akwai kuma waɗanda ake ba su shekaru kaɗan wala yunqasu min umrihi hakanan ba abinda za a tauye a cikin shekarun domin duk kwana ɗaya da ka ƙara ai shekarun raguwa suke yi ko yanzu jiya da muka zo muka zauna muka yi karatu yau da muka dawo shekarun mu sun ragu ko su ragu ba abinda mai birthday bai gane ba kenan abinda mai birthday bai gane ba kenan shi mai birthday ya ɗauka shekarun karuwa suke yi karuwa suke ko raguwa suke yi to baka jin ma hausawa haka suke faɗa sai a ce wani kwanansa ya ƙare ai ƙarewa suke yi yalla ba ƙaruwa suke yi ba ƙarewa suke yi mai ba ta bai gane ba shi ya ɗauka shekarun ƙaruwa suke yi a yanzu idan an ɗauke ka aiki ba cewa ake raka aikin shekara 35 ko shekara 40 ba to idan ka shekara biyar shekarun sun ƙaru ne ko sun ragu to kamar ba mutum ne shekaransa talatin yana aiki sai ya ce a zo a yi badi alhamdulillahi ba abin fargaba ba ne ya zo maka kamar mutum ne ya kawo buhun shinkafansa mai mudu talatin da biyar ya ajiye yau sai a ɗabi mudu uku a dafa gobe a ɗabi mudu biyu a dafa shinkafan nan gaba-gaba take ko baya baya idan aka dafa mudu goma matanka sai ta ce congratulations jama'a mun gane haka shekaru suke tun mutum na cikin mahaifiyarsa annabi ya ce ake ɗeba mai shekarunsa 60 to daga inda aka ɗebi 60 ɗin nan to raguwa suke har kwanakin su ƙare ba ƙaruwa suke ba raguwa suke saboda ka yin birthday ƙauyanci ne rashin wayewa ne rashin wayewa ne wanda yake birthday bai fahimci yayin lissafi yake ba ba ƙaruwa suke ba raguwa suke jama'a mun fahimta to yadda kai aka baka shekarun da aka baka akwai fa wadda Allah a duniyar nan kwana ɗaya ke ba shi haka ne ko baka ba akwai wadda zuwansa duniya a rubutun da aka mishi duniya kwana ɗaya zai zo ya koma akwai wadda a ran da ya zo a ranan zai koma akwai mai sati ɗaya akwai mai wata ɗaya Allah kwai kai ai ka ɗan dana kaga sai a shirya tafiya kawai haka ne ko ba haka ba haka ne Allah ya samu dace Allah ya ce wala yunqasu min umrihi illa fi kitab face yana cikin lauhul mafus inna zalika ala Allah yasir lalle hakan kuma abu ne mai sauki abun Allah Allah ya samu dace to sai mu kwana nan sai gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora Allah ya muku albarka wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin